لله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تبعوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا
جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta litinin a yau muna 27 ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 27 ga watan a daya shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na bakwai a cikin tafsirin suratul mulk wadda muke gabatarwa a wannan masallaci na ahlus sunna wal jama'a da ke nan bakin kasuwa wuntin dada a nan cikin garin bauchi wanda a darasinmu na baya in ba ku manta ba in ba mu manta ba mun tsaya kan aya ta goma sha biyar inda Allah ta'ala yake cewa huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur zamu tashi insha Allah ta'ala yau akan aya ta goma sha shida muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya ce a amintum man fis sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
Allah subhanahu wa ta'ala bayan bayanin da ya mana a wancan darasi da muka ji bayan Allah ta'ala ya gama yi mana bayani akan wato cancantarsa da abauta masa shi kadai saboda shi ne wanda ya halicci sammai da kasai ya kuma halicci ƙasa ya kuma sanya mana ƙasa ta zama horarriya wadda kuma za mu yi tafiya a kanta domin mu nemo daga arzikin Allah Allah kuma ya faɗa mana cewa makomarmu gaba ɗaya zuwa ga Allah ne to Allah maɗaukakin sarki sai ya biyo baya da wayannan ayoyi masu albarka Allah ta'ala ya ce a amintun man fis sama an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur Allah maɗaukakin sarki yake cewa a amintun man fis sama shin yanzu kun amince kun yadda kuna da cikakken aminci man fis sama cewa Allahn da yake sama an yakhsifa bikumul arda kun yadda kun amince cewa Allah ba zai riftar da ƙasa ta rifta da ku ba fa idza hiya tamur sai ku ga ƙasan tana tangadi ta wato koma ta can ta koma ta can tana rawa da ku am amintum man fis sama ko kuma kun samu aminci cewa Allah da yake sama an yursila alaikum hasiban Allah ba zai aiko muku da duwatsu daga sama ba kamar yadda ya aiko wa mutanen annabi ludu da kuma ashabul fi wasu suka ce hasiban shine hijaratun rihun fiha hijaratun wa hasba shine iska wadda ke dauki da tsakuwoyi da duwatsu wasu kuma suka ce shine sahabun fihi hijara wato a girgije na ruwa wanda yake dauke da duwatsu maimakon ku ga ruwa na sauka sai ku ga ana muku ruwan duwatsu Allah ya ce fasata'lamuna kaifa nadhir da sannu za ku san yaya gargadina da jan kunnena da wa'azina yake wala barkat zabal ladina min qablihim Allah ya ce hakika waɗanda suka gabace su sun karyata manzannin da muka aiko musu fa kaifa kana nake Allah ya ce ku duba ku ga yaya narkon azaba ta take idan na tashi kama mutum waɗannan ayoyi masu albarka suna koyar da mu darussa masu yawa na farko wannan wajen da Allah ya ce a amintun man fi sama abu na farko akwai kira'o'i daban-daban akan abin da ya shafi wannan ayar na farko al'imamu ibn kasirin daga cikin ruwayoyinsa wadda ruwaya ta kumbul yana karantawa huwan lazi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur wa amintun man fi sama kaga wa'un din a alif din farko ko hamzan farko ya maida ta wawu sai kuma ya yi takfifin wa hamza ta biyu sai ta koma madda daga sai ta zama wa mintum man fis sama mutanen kufa da mutanen basra da wasu daga cikin mutanen sham in ka cire abu amul da hisham suna karantawa ne da amintum man fis sama amintum man fis sama an yafsifa bikum al-arda kamar yadda al-imamu a nafi yake karantawa a ruwayarsa ta warshu to wannan bambance bambance ne na ruwayoyi da kira'o'i da suke karkashin wannan ayan daka almuhim malamai sun tattauna akan me ake nufi da wannan ayan abdullahi dan abbasin Allah ya kare ta a gare shi yace ma'anan wannan ayan da Allah ya ce a amintum man fis sama ai a amintum azaba man fis sama'i in asaitumuhu a yana cewa shin kun aminta kun sakankance da azabar Allah da yake sama in kun saba masa shin kuna da tabbaci da cikakken aminci cewa in kun saba ma Allah da yake sama ba zai sako muku da azaba ba ba zai saukar muku da azaba ba wasu malamai suka ce abin nufi shine a amintum man fis sama'i qudratuhu wa sultanahu wa amintum man fi samai qudratuhu wa sultanuhu wa arshuhu wa mamlakatu yanzu kun yadda kun aminta cewa Allah da ya zama ikonsa da mulkinsa da al'arshinsa da fadarsa tana sama an yasifa bikum al-arda laka malamai kaman al-Imam al-Qurtubi yace wannan ayan Allah ya keɓance sama ne saboda sama ita ce mafi girman ayan da mutum zai kalla ya gane cewa Allah Allah ya tare da cewa ai mulkin Allah da kuma isan Allah ya mamaye sammai da kasai baki daya cewa ai Allah shine abin bauta a sama shine abin bauta a ƙasa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ila Allah shine abin bauta a sama Allah kuma shine abin bauta a a ƙasa wasu malamai suka ce isharatun ilal mala'ika ishara ce zuwa ga mala'iku cewa yanzu kun yadda cewa allan da yake da mala'iku a sama kun amintu da allan da yake da mala'iku a sama kasan mala'iku kala-kala ne akwai mala'ikun da aikinsu a sama yake akwai mala'ikun da aikinsu a ƙasa yake akwai mala'ikun da duk inda aka zauna ana karanta Kur'ani, ana karanta hadisi irin yadda muka zauna nan suna zuwa su zauna a inda ake karantawa allah ka sada mu da rahaman da ke tattare da su wasu suka ce abinda ake nufi da a amintun man fi sama ai ana ishara ne ila jibril wa huwa malakul muwakkal bil azab cewa yanzu kun aminta mala'ika jibrilu da aka wakilta da azaba wanda shi mala'ikan jibrilu ai yana sama yanzu kun aminta cewa mala'ika jibrilun nan da Allah ya wakilta shi da azaba cewa in kun saba ma Allah kuna da cikakken aminci cewa Allah ba zai umarci mala'ika jibrilu da ya riftar da ƙasa ta rifta da ku baki ɗaya ba al'imamul ƙulɗubi Allah ya masa rahama ya ce abin da ya fi dacewa da ma'anar ayan shi ne a amintun khaliƙa manfis sama'i an ya sifa bi kumul arda kama kasafa habi ƙaru shin yanzu kun aminta allan da ya halicci sammai ya halicci waɗanda suke cikin sama gaba ɗaya yanzu kuna da cikakken aminci cewa allah ba zai wato ba zai nutsar da ku a cikin ƙasa ba sai zama ƙasan tana tangaɗi da ku aifa idahiyya ta mur ai tadhabu wa taji'u ta koma can ta koma can tana tangaɗi ta kata tsayuwa waje ɗaya yanzu kuna da cikakken aminci wasu daga cikin malamai suka ce ai a amintun man fi sama man fi sama yi anan ai man fauka sama yanzu kun amintan Allah da yake saman sama saman ma ita Allah yana samanta kaga fis sama anan yana nufin fawqas sama kamar inda Allah ya ce fasihu fil ardi ay fasihu fawqal ardi kenan awalam yasiru fil ardi ay awalam yasiru fawqal ard an ce kai tafiya a bayan kasa ai ba an ce kai tafiya a cikin kasa bane in ka shiga cikin kasa ina zaka je ai ka tafi kenan babu daman tafiya kuma ai amma sai aka ce kai tafiya fil ardi ai fawqal ard ku yawo a saman kasa mana ku je can ku je can ku je can ku je can saboda haka wasu suka ce a'a abinda ake nufi da a amintum man fi sama abin nufi shine ai man ala sama kamar yadda fir'auna yace wala usallibannakum fi juzu'in nakhli ai ala juzu'in nakhli yace zan tsire ku akan wato ainihin bishiya na na dabiru wasu suka ce abinda ake nufi da a amintun manfis sama ai mudabbiru hawa malikuha ana nufin mai jujjuya sammai da kasai mamallakin sammai da kasai wanda yake mai mulkin sammai da kasai kenan kamar yadda balarabe yana cewa misali a ce fulanun alal iraq wal hijaz kaga abin nufi shine fulanun walil iraqi wa amiruha abin da ake nufi shine wali shine shugaba a gari kaza sai a ce ala makani kaza shine akan waje kaza ma'ana shine mai jujjuya al'amuransu to wayannan duka kaga ai suna komawa ne zuwa ga ma'ana guda daya cewa duka gaba daya suna tattara ne su koma zuwa ga cewa Allah yana jan hankalinmu cewa ya kuma su saba ma Allah yanzu kuna da cikakken aminci cewa kuna cikin tafiya yaushe kuka aminta akan kasan Allah kuke saba ma Allah kuke zinace-zinace kuke ha'inci kuke kare da yi akan kasar Allah kuke zamba cikin aminci akan kasar Allah kuna da cikakken aminci yanzu har kun samu aminci cewa kuna cikin waɗannan ayyukan banzan Allah ba zai tsaga ƙasa ta rifta da ku ba fa idza hiya tamur am amintum man fis sama yanzu baku yanzu kuna da aminci cewa Allah da yake sama an yursila alaikum hasiban kun aminta kun yadda Allah ya turo muku da iska mai cike da tsakuwa a ciki kuna da amincin cewa Allah ba zai iya muku haka ba in ko haka ya faru fasa ta'lamuna kaifa nufir za ku san yaya gargadi na ya wa'azi na yake wannan fasa ta'lamu na kaifa nadhir da walaqad kadzaba alladhina min qablihim fa kaifa kana nakir al-imam warshi wajen karantawa yayi tathbitun ya'u a wajen wucewa in zai wuce sai ya ce walaqad fasa ta'lamu na kaifa nadhiri walaqad kadzaba alladhina min qablihim fa kaifa kana nakiri aw lam yaru amma in zai tsaya sai yayi hazafin ya'un din yaqub al-khadrami shi kuma sai ya tabbatar da ya'un a wajen tsayuwa da wajen wucewa da haka in zai tsaya zai ce fa kaifa kana nadhiri in zai wuce ma zai ce a wala qad kadzaba alladhina min qablihim fa kaifa kana nakiri sauran malamai kuma sai suka shafe ko a wajen wucewa ko a wajen tsayawa duka sai suka shafe a shi ya'un din to almuhim wayannan ayoyin jama'a na farko dai suna tsoratar da mu game da abin da ya shafi sabon Allah cewa ya ku masu saba ma Allah yaushe kuke da cikakken aminci cewa Allah madaukakin sarki ba zai nitsar da ƙasa da ku ba ko ya turo muku da iska mai cike da tsakuwa a cikinta to kaga malamai kamar yadda ibnu kasirin ya faɗi ya ce wannan na nuna mana yadda rahaman Allah take Allah in ya ga dama yana iya turo mana azaba ta yadda ya ga dama kamar yadda yake faɗi a suratul an'am yace kul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban na'am kul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون Allah tabaraka wata'ala ya ce kul huwal qadir Allah ya ce ka faɗa ma mutane cewa Allah fa yana da iko ala an yab'atha alaikum azaban Allah yana da iko ne ya turo muku da azaba ya aiko muku da, da azaba min fawqikum aw min tahti arjulikum Allah in ya ga dama zai iya turo muku azaba ta saman ku ko ta ƙasan kafafunku in Allah ya so zai iya yi muku ruwan duwatsu daga sama shine an am amintun man fis sama'i an yursila alaikum hasiba in Allah ya ga dama kuma yana iya turo muku azaba ta ƙasan kafanku ya nitsar da ku a cikin ƙasa a amintun man fis sama an yaksifa bikum al-ardh fa idha hiya tamur aw yalbisakum shiya'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Allah in ya ga dama yana iya wato ainihin tattara ku ku koma tawaga tawaga kungiya kungiya Allah ya azabtar da sashi da sashi sannan Allah yana fada mana cewa walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi ibadihi basira Allah yana cewa inda a ce Allah zai kama mutane da duk abin da suka aikata da Allah bai bar wata dabba mai yawo a bayan ƙasa ba ma'ana da Allah bai bar wani abu mai rai yana yawo a bayan ƙasa ba amma walakin sai dai Allah yana jinkirta musu ne yu'akhiruhum ila ajalin musamma Allah yana jinkirta ma duk masu saba masa ne zuwa wani lokaci sananne amma in Allah ya ga dama wa zai gagari Allah babu wanda zai gagari Allah duk wanda kaga yana saba ma Allah Allah ya bar shi ne Allah ya bar shi ne amma yanzu in Allah ya yi ma mutane irin yadda ya ma banu Isra'ila da aka ce su yi sujjada suka ƙi yin sujjada Allah sai ya sa mala'iku suka cicciko katon dutse sai suka zo suka sanya dutsen a gaban a saman garin kowa ya daga idon sai yana kallon dutsen shine Allah ya ce wa idna taqanal jabala fawqahum ka annahu zullatu wa zannu annahu waqi'un bihi Allah ya ce muka ɗauko dutsen muka sanya shi a saman su gashi nan suna gani sun tabbatar cewa dutsen nan bai na iya faduwa kansu Allah sai ce da su khudhu ma atainakum bi quwwa abinda muka baku na littafi ku rike shi da ku koya tafi masallaci ya sallah akwai wanda zai tsaya yanzu aka turo dutsen nan aka tsai da shi a saman garin nan kana ganin motsi kaɗan kamar zai faɗo ba zai je bayan gari yau babu a rabi da kwatan mutane a masallaci da zuba na ana kiyamun laifi ashe duk wanda kaga yana saba ma Allah wallahi ta'ala Allah yake masa Allah ya bar shi ne masu kulla makirci ma Allah cewa yayi afa aminal ladina makaru sayyiati afa aminal ladina makaru sayyiati an yuqsifa Allahu bihimul arda aw ya'tiyahum 'adabun yatiyahumul azab أو يأتيهم العذاب بغتة min haythu la yashurun أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون aw ya'khudhuhum fi taqallubihim أو يأخذهم في تقلبهم فما هم aw بمعجزين ya'khudhuhum ala tafawuf أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم Allah yana cewa afa aminal ladina makaru sayyiati Allah ya ce yanzu waɗanda suke kulla miyagun makirci suke aikata miyagun ayyuka suke kulle-kullen miyagun ayyuka Allah ya ce sun aminta sun yadda an yaksifa Allahu bihimul arda cewa Allah ya nitsar da ƙasa da su kamar yadda ya makaruna aw ya'tiyahumul azabu min haythu la yash'urun yanzu sun amintu cewa Allah ba zai iya turo musu da azaba ta yanda ba su ba su taba tsammani ba aw ya'khudhuhum fi taqallubihim ko kuma Allah ya kama su garin kai koman su a cikin gari kawai Allah ya bari sai sun hau mota ya sa da motan da su su nitse a cikin ƙasa hakan ba zai yi bane fama hum bi mu'jizin Allah ya ce in Allah ya tashi kama su ba su isa su kubuce ba aw ya'khudhuhum ala takhawufin ko Allah ya kama su bisa rauninsu bisa tsoro fa inna rabbakum lara'ufur rahim Allah me yasa baka kama mutane ba Allah ya ce ubangijinku mai rahama ne mai jin kai shi yasa ubangijinku mai tausayi ne amma in Allah ya ga dama ba wanda zai yi kafirci in Allah ya ga dama ba wanda zai yi zina yanzu in Allah ya sa kowace kwana a cikin gari mala'ika yana tsaye da bulala akwai wanda zai je zina akwai wanda zai je sayan giya akwai wanda zai je sayan taba babu amma mala'ikun sai Allah ya tara su masu bulalan sai Allah ya tara su a bakin wutar jahannama sai ya ce ya baka dama ko ka je masallaci ko ka je gidan giya ko ka je gidan bayan gari amma dai wa'annan mala'ikun dai suna can suna jiran ka kuma za ka je za ku haɗu za ku haɗu babu wanda yake da tabbaci da amincin cewa in Allah ya ga dama ba zai iya kawo masa azaba ba yaushe za ka aminta kamar yadda Allah yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqu na'am ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض Mm, ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون afa amina ahlul qura أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون aw amina ahlul qura أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم
أمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله مم.
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون Allah ta'ala yake cewa afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun Allah ya ce yanzu mutanen alkaryun nan mutanen wayannan biranen mita mutanen da suke rayuwa a cikin garuruwa a duniya Allah ya ce sun aminta sun yadda cewa azaban mu ba za ta iya zuwa musu da daddare ba suna bacci Allah ya ce yanzu ka yi zina ka je ka yi bacci ka je ka sha giya ka yi bacci ka kwashi dukiyar jama'a ka je ka kwanta ka yi bacci Allah ya ce yanzu ka aminta kana da tabbacin cewa Allah ba zai iya kawo maka azaba kana bacci ba awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun Allah ya ce yanzu mutanen alkaryun nan sun aminta sun yadda cewa azabar mu ta zo musu ko suna kokonton cewa azabar mu ba za ta iya zuwa musu da hantsi a lokacin suna bacci ba suna wasa wahum yal'abun suna wasa jazakallahu khairan Allah ya ce afa aminu makar Allah Allah ya ce yanzu ya ku masu sabon Allah Allah ya ce kun aminta kun yadda Allah ya kulla muku gadan zane yanzu kun yadda da kamun Allah kun sakankance kun yadda cewa Allah ba zai iya kama ku yanda ya ga dama ba Allah ya ce fala ya'manu makarallahi illa alqaumul khasirun ba wanda ke amintuwa da kamun Allah da gadan zanen ubangiji in ba mutum a sararri ba Allah ka tsare mu daga kamunka saboda haka wannan ayar jama'a tana tsoratar da mu cewa Allah fa in ya ga dama wallahi ba wanda zai saba masa dan Allah cewa yayi wama walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a Allah ya ce inda ubangijinka ya so da duk duniya kowa ya musulunta da kowa ya yi imani inda Allah ya so da kowa ya zama mumini inna sha nunazzil alaihim minas sama'i ayatan fa zallat a'naquhum laha khadi'in Allah ce in muka ga dama za mu sauko musu da wata aya daga sama dole kowa ya rusuna ya mika wuya ya musulunta dole dole kowa ya musulunta amma Allah cikin ganin damansa cikin hikimarsa da adalcinsa sai ya halicci mutane sai ya ce dan adam ya halice shi wallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minin a cikin ka akwai kafirai akwai mu'minai ya kuma gaya maka ga hanyar imani ga hanyar tsira ya gaya maka ga hanyar kafirci ga hanyar azaba ga sakamakon wanda ya kama hanyar imani ga sakamakon wanda ya kama hanyar kafirci sai ya ce fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama yayi kafirci sannan wayannan ayoyin suna nuna mana cewa da Allah ya ce a amintum man fis sama' yanzu kun amintu allan da yake sama kenan allah yana ina allah yana sama wannan kuma aƙida ce ta ahlus sunna cewa allah yana sama yana sama ya daidaita akan al'arshinsa ya daidaita akan al'arshi wannan ita ce aƙidar ahlus sunna ita ce aƙidar musulmi duk wanda ya yi musu ya yi jayayyar cewa allah yana sama to ya ta allah ya ta ƙur'ani domin Allah madaukakin sarki da ya ce man kana yuridu al'izzata falillahi al'izzatu jami'a sai ce ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salihu yarfa'u kaga Allah ya ce duk wanda yake neman daukaka to daukaka tana wajen Allah sai ce ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib Allah sai ce kalmomi masu daɗi tsarkakaka tsabtatata zuwa ga Allah suke hauhawa idan an ce abu ya hau ya samu wani kenan wanan da ya hau ya same shi yana ina yana sama daga yin an ce abu ya hau daga sama zuwa daga ƙasa zuwa sama ko daga zama zuwa ƙasa daga ƙasa zuwa ina zuwa sama sannan Allah yana cewa ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana Allah yana cewa mala'iku da mala'ika jibrilu suna hauhawa zuwa ga Allah sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa dukkanin an tambaye shi me yasa kake azumi ranar litinin da alhamis ya ce ran litinin ranar da aka haife ni kenan ranar da aka aiko ni a ciki aka fara mun wahayi ran alhamis kuma rana ce da ake hauhawar da ayyukan bayi zuwa ga wajen Allah ya ce ina burin a haura da aiki na sama ina azumi kenan wajen wa kai aikin wajen Allah dan haka Allah yana ina Allah yana sama wani cikin sahabbai ya zo ya sama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya manzan Allah ga wata baiwa ina so in yanta ta amma kafin yanta ta ina so kai mata jarabawa ga gane mumina ce ko ba mumina ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye ta ya ce mata man ana annabi sai ya ce da ita waye ne sai ta ce da shi anta rasulullah ta ce kai manzan Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ita aina Allah ina Allah yake sai ta ce fis sama Allah yana sama sai manzo Allah ya ce a atiqa hafa innaha mu'mina yanta ta saboda mu'mina ce ita ka yanta ta kenan ka ga me mai me mai da ta zama mu'mina ta yadda cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sannan kuma ta yadda Allah yana ina Allah yana sama ashe duk wanda yake da aqidar Allah baya sama ba mu'mini bane mai yiwuwa shubha ta zo domin duk wani batacce kafin ya batar da batattu sai ya kawo shubha shubhar ita ce akwai ayoyin qur'ani da in ka dauke su a zahirinsu za su nuna maka kamar Allah yana ko'ina kamar misali da yace a suratul hadid huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arshi ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha sai yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum kaga Allah ya ce Allah yana tare da ku a duk inda kuke a ko ina kuke Allah na tare da ku sannan a suratul mujadala ya ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa salisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu kaga Allah ya ce duk sanda kuka ware ku biyu kuna tattaunawa Allah shine na ukun ku in ku uku ne Allah shine na hudu in ku biyar ne Allah shine na shida haka haka Allah sai ce duk inda kuke Allah na tare da ku a duk inda kuke to ga wannan ayan kuma da muke kanta ta ce a amintum man fis sama Allah na sama wayancan ayoyin kuma sun ce Allah na tare da ku a duk inda kuke yanzu akwai cin karo tsakanin ayoyin Qur'ani kenan babu cin karo sai dai ka fahimci akwai cin karo to kwakwalwanka ne ya samu gosulu to amma yaya bayanin yake shine Allah da zatinsa yana sama amma yana tare da ku da iliminsa muna fahimta ko Allah yana sama da me da zatinsa amma iliminsa kuma yana me yana tare da ku wannan shine a amintum man fis sama ai zatin Allah na sama wa huwa ma'akum aina ma kuntum ai bi ilmihi Allah na tare da ku a duk inda kuke ba haka ya faɗa ma annabi Musa da Haruna ba fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un Allah ya ce musu ku je da ayoyin mu muna tare da ku muna ji kaga muna tare da ku wani irin tarayya muna ji kenan ji ai ilmi ne ina tare da ku duk abin da yake faruwa ina ji kamar inda ya ce ƙala kalla faza ba a ƙala inna ni ma'a kuma asma'u wa ara haka ayan take ko ya ce ku tafi ku je ku yi ma fir'auna wa'azi ƙala rabbana inna na khafu an yafruba alaina aw an yabgha ƙala la takhafa inna ni ma'a kuma asma'u wa ara annabi Musa da Haruna suka ce Allah muna tsoron kar fir'auna ya wuce iyaka akan mu ko ya dagawa akan mu ya cutar da mu Allah ya ce a'a kar ku ji tsoro ku je ina tare da ku wani irin tarayya shine ina jin ku ina kuma gani kaga kenan ina tare da ku da ilimi na amma zatin fa yana ina yana sama muna fahimta ko to wannan aƙida ce da wasu suke cewa ai wai Allah Allahu fi kulli makan har wasu ce maka wai in ka ce Allah na sama to ka sa ma Allah makani kenan kaga sai dai ka ce Allah na ko ina to ita ko ina mece ce ita ita ma ai makani ce wani sai ce maka wai ya jefa maka tahaddi wai kafin Allah ya halicci saman yana ina wannan wai shi tambaya yake wai kafin Allah ya halicci saman yana ina shine abin da wani mai karayyen hakori anan yace wai ibnu taymiya ya kasa amsawa wai ibnu taymiya an masa wannan tambayar ka ce Allah na sama to kafin Allah ya halicci saman yana ina wai ibnu taymiya ya kasa amsawa to mu bari mu baka amsa amsar ita ce kai da kace Allah na ko ina kafin Allah ya halicci ko'ina yana ina ita ma koyi nan ba halittar Allah ba ce kenan akwai lokacin da babu ita to kafin Allah ya halicci ko ina din yana ina wannan ita ce tambayar in har kana ganin ka jefa kalubale ne cewa wai kafin Allah ya halicci sama yana ina to ita ko inan da kace Allah na ko ina kafin ya halicce ta yana ina amsar ka a can ita ce amsar mu anan saboda haka Allah yana sama Allah yana sama Allah yana sama wannan ita ce aqidar ahlus sunna ka san akwai wanda shi kwakwalwarsa ta toshe duk yadda za a yi da jaki wai sai ya ci kara haka wani yake Mm. akwai wadda shi tabbacin maganan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam take tabbata a kansa da yace akwai hanyoyi wanda suke gefen hanyar Allah sai yace a kowace hanya akwai shaidani da ya tsaya akan hanyar kain da nan yana kiran mutane zuwa ga hanyar to akwai wanda shi ya yarda ya zama wannan shaidanin da zai raba mutane da hanyar Allah in dai gaskiya ce to ba zai bi ta ba Mm. shi yasa wani ya zo wai yana magana shi ya rantse da Allah wallahi billahi ko wucewa yake in ya ga bidiyon Sheikh Jafar ko Sheikh Albani wallahi sai ya tsaya ya musu raddi sai dai in ba su taba shehunan su ba to ni kuma abin da nace shine ai Sheikh Jafar da Albani sun riga sun mutu sun tafi to amma ai ba da su ya kamata kai ba tunda su sun mutu ko ba haka ba mu yanzu da muke raye mu ne muke kalubalantar ka yanzu da mu za ka yi shek jafar dinka masa martani yanzu yana kabari zai iya mai da martani ne amma yanzu mu ne za ka kalle mu ka ce in mun isa mu baka amsa to sai mu baka amsa sai mu baka amsa amma ka koma ka zauna a falo kawai ka sa kyamara a gabanka kana ta hauka da haya gaga kai baka taba sa littafi ka koyar da mutane ba sai hauka da ihu shi wannan mai hauka da ihu bai yana jin shi malami ne arabic language je karantawa a buk kayayyaki suka danne shi dawo jos da ya dawo jos din ma a dakiki ya gama wallahi a dakiki ya gama amma kuma wai yanzu ya zo ya sa bidiyo wai jafaru a mahanga ta ilimi in kana so ka san waye malam jafar a mahanga ta ilimi sai ka tambayi wannan mutumin na kofar gombe shi zai faɗa maka waye shi ai ba yana kira sunan shi ba shi zai faɗa maka waye shi to shi yasa kaga wannan aqidar da suke tafiya akan ta wallahi aqida ce ta kafirci shi yasa kaga wannan littafin jawahirul ma'ani kenan bible ne yan dariƙa kenan ka ganta nan ka san bible ko to bible ne yan dariƙa kenan jawahirul ma'ani duk wani kafirci to daga nan ake dauko shine asali daga nan suke dauko kafircin su shi yasa akwai shirin da yake yi insha Allah ta'ala na lectoci kaman guda 100 masu suna jana'izar aqidar yan faira jana'izar aqidar yan faira zan ɗauko kafirci kamar guda ɗari a cikin littattafansu tun daga nan jawahirul ma'ani kuma duka zan ba da hujja akan kafircinsu insha Allah ta'ala to mu abu mai sauki ne mu ahlus sunna abinda muke cewa shine in ka ji mun faɗi magana baka yadda ba kar ka je ka shiga falo ka zo kana ihu ba za mu fahimce ka ba za ka fahimce mu ba ka kalubalance mu ka ce in mun isa mu zo mu zauna da kai ba shikenan ba saboda haka shi wannan mai hayaniya akan malam Jafar ni abin da yake cewa shine duk wata magana da ka gani ta Sheikh Jafar mu ka zo ka kalubalance mu ka ce in mun isa mu zo mu kare maganar Sheikh Jafar a wajen abu ne mai sauki in muka zo muka zauna ka fahimtar da mu cewa maganar nan ba daidai ba ce sai mu fito mu ce Allah ya ji kan Sheikh Jafar yayi kuskure dan mu ba mu kare malami akan kuskure irin yadda kuke eh mu ce Allah ya gafarta masa in kuma kai ne baka fahimta ba mu fahimtar da kai in kuma jahilcinka ne ya bayyana mu koyar da kai ba shi kenan ba an gama yi an gama saboda haka mu aqidar mu ita ce Allah yana sama kuma akan wannan in ma ka jefa kalubale wallahi ni na karba in baka jefa ma ni na jefa maka abu ne mai sauki yayi ko ba haka bane ulfa tubi taurati fatluha in kuntum sadiqin magana ce mai sauki zo ka zauna buɗe ka karanta ina ka samu aƙidar Allah yana ko ina shikenan a cikin malamai magabata wane ne ya bi ka akan fahimtar cewa Allah yana ko ina ba shikenan an huta ba shikenan an huta amma ka zo ka zauna kawai kai ta zage-zage da ihu da hayaniya wannan ba inda za ta kai ka kuma kaga shi wannan waliyi mai singileti eh bisa ga cikakkiyar alama cewa wallahi da bakin cikin Sheikh Jafar zai mutu saboda lokacin da Sheikh Jafar ya rasu wallahi bai yi wayo ba a a cikin shekarun 88 saura nawa a cikin shekarun shi a cire 18 saura nawa to fa iyayensa fa da suke rayuwa su ne suka buga da Sheikh Jafar suka kasa suka bashi sai kuma shi yanzu wai ya zo wai wai wai wai shine wai zai wai wai ya bayyana jahilcin Sheikh Jafar wai shine mai bayyana jahilcin Sheikh Jafar iyayenka sun kasa sai kai shi kuma babban shehin ya ce a cikin yan izala wai Sheikh Jafar ya faɗa masa cewa shi ba dan izala bane amma dai Jafar nan ya san Qur'ani to kaji matsayin Sheikh Jafar a ilimi Daka yanzu ko dai ka yadda cewa shehi makaryaci ne yayi karya Sheikh Jafar bai san Qur'ani ba ko kuma ka yadda cewa kai ne tujal makaryaci dole ka zaɓa da cikin biyu haka ne ya fito ya ce wai duk wanda ya ce ma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah in dai ka kira shi da Sheikhul Islam wai sunan ka kafiri bai ka kafirta sai ga wancan farfesan nasu na Abuja ya kira shi da Sheikhul Islam yanzu kaga ya dauki kaulasin da kansa ya dankara ma prof ɗinsa dama ɗayan biyu ne yanzu ko dai ka yadda cewa furob ya zama kafuri ko kuma ka yadda cewa kai jahili ne saboda haka wannan duk bayanan da muke yi wato akwai abin da mutane ba su fahimta shi ne in an zo ana batun aƙida sai wani wai ya zo ya same ka ya ce wai malam wayannan mutanen da ma ba ka kula su ba da ka musu shi shi fa ba zai je ya same su ya musu nasiha cewa su bar bayyana barna ba to wace kalan nasiha ce ni ka zo ka mun nasiha ka ce wai kan in gyara barna wace kalan nasiha ce wannan wannan wace kalan nasiha ce bai amfanin karatu ko a zuwa ce mu ku je ku ta istighfari ku ta kaza ga istighfari ga shirka kuma a shiru akan shirka ai ba zai yi ba ba zai taba yiwa ba ba zai taba yiwa ba a nan fa a cikin nan akwai wai shehin da ya ce wai wai da badin kar a ga cewa a ido da ido wai yana taka dokan Allah ba da duk sanda aka yi sabon aure da shi zai fara shiga ya kwana da matar saboda wai Allah ya masa alkawari cewa duk inda idansa ya fada a kai a jikin mutum wuta ba za ta taba jikin ba saboda kaga saboda kaga kenan kana so a yan takar da daga wuta sai kai zigidir a gabansa shi nan ba za ka shiga wuta ba wannan ba shine kafirci shi ne kafirci sannan shi ne abinda aka ce wa shehu ibrahim ya faɗa wai an tambaye shi wane ne mahaifin annabi isa sai ce wai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne mahaifin annabi isa wai kuma ya haife shi ne kafin aure yanzu don allah wanda ya mutu wanda ya haihu bai yi aure ba ba kai aure ba ka haihu kai na ka samu da wani iyazu billah wani iyazu billah wani iyazu billah na rantse muku da alkur'ani duk wanda ya yadda da wannan akidan kafiri ne duk wanda ya yadda da wannan magana wallahi kafiri ne saboda ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka muna nan muna tattara duk abin da muke gani na barna kuma za mu zo mu yi lekcoci masu yawa a kansu insha Allah ta'ala da haka kwatsam wata rana kawai za mu zo tafsiri mu ce ba tafsiri za mu yi ba za a fara jana'izar aƙidar yan faila insha Allah ta'ala saboda haka ya ku yan uwa wallahi Allah yana sama Allah kuma ya daidaita akan alharshensa Allah yana sama abinda kuma ya kamata mu fahimta shine idan an ce Allah na sama to fa abinda ake nufi da cewa Allah yana sama shine ya daidaita akan alharshensa ba fa irin zaman da ne akan kujerar nan ba a'a ya daidaita akan al'arshinsa ne daidaito irin wanda ya dace da zatinsa daidaito irin wanda ya dace da zatinsa saboda haka daidaiton Allah akan al'arshi ba wai irin zaman da muka yi akan kujerar nan bane ba haka bane ballantana wani ya ce mun kamanta Allah da bayansa Allah kuma da kansa shi ya tabbatar mana da cewa shi din yana sama ya daidaita akan al'arshinsa to yaushe kuma wani zai zo ya canza abin da Allah madaukakin sarki ya saukar mu kuma mu bi shi akan haka ya za a yi haka yi da haka Allah madaukakin sarki yana sama to shi yasa Allah ya ce a amintum man fis sama yanzu kun aminta kun yarda cewa Allah da yake sama an yaksifa bikumul arda Allah ya nutsar da ku da ya nutsar da kasa da ku fa idza hiya tamur sai ku kasan tana tangadi tana yawo da ku am amintum man fis sama yanzu kun aminta kun yarda Allah da yake sama an yursila alaikum hasiban cewa Allah ya turo muku da iska ko tsakuwa iska mai tsakuwa ko girgije mai tsakuwa ko kuma hadiri mai cike da tsakuwa fasata'lamuna kaifa nadhir daga nan za ku sanya ya gargadin ubangiji yake ya wa'azin ubangiji yake wala qad kazzaba alladhina min qablihim haqiqa waɗanda suka gabace su sun karyata fa kaifa kana nakir yaya sun ga yaya wato ku duba ku ga yaya wa'azin ubangiji da narkon azaban Allah yake sai mu ƙara aya ɗaya ko awalam yarau ila tayri fawqahum أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض mm.
ما يمسكهن إلا الرحمن mm.
إنه بكل شيء بصير Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da magana da mu sai yake nuna mana wasu daga cikin ikonsa wasu daga cikin alamomin da za su tabbatar mana da cewa shi Allah shine abin bauta shine wanda ya cancanta a bauta masa Allah sai ya ce awalam yarau ila tayri Allah ya ce shin mutane ba za su kalli tsuntsu ba fawqahum yadda tsuntsun nan tsuntsaye din nan suke yawo a samansu safatin suna shawagi a samansu suna baje fuffukansu a samansu wa yaqbidna wani lokacin kuma kaga sun tattare fukafukan nasu Allah ya ce ka kalli tsuntsu kalli samanka ka kalli yadda tsuntsu suke yadda tsuntsu yake yawo a sama kaga yana shawagi ya baje fukafukansa yana yawo a sama wani lokacin kuma kaga ya tattare fukafukan ya dunkule amma duk da haka yana sama Allah ya ce ma yumsikuhunna illa rahman babu wanda yake rike su in ba Allah mai rahama ba Allah shine wanda yake rike su innahu bi kulli shay'in basir Allah madaukakin sarki mai gani ne bisa dukkan komai duk abin da yake faruwa Allah yana gani Allah yana gani shine a wata sura yace awalam yarau ila tayri musakharatin fi jawi sama'i ma yumsikuhunna illa Allah Allah yace yanzu ba ku ga tsuntsaye ba da suke yawo a sararin samaniya Allah yake horar da su suna yawo a sararin samaniya wake rike su in ba Allah ba yanzu ba ma tsuntsu ba jirgi ma in yana sama wa yake rike shi Allah ne yake rike shi yanzu wannan ba kasada ce ta dan adam ba ka shiga jirgi ka san dai ba abin da ya tokare shi daga sama kuma ka hau kuma ka yi yawo a cikinsa ai kasada ce irin ta dan adam amma ka yi imani cewa wa zai rike ka Allah shi ke rikewa Allah shi ke rikewa Allah shi ne ke rikewa shi yasa kaga ko jirgin ruwa aka shiga Allah ya ce wa min ayatihil jawarihil bahri kal a'lam daga cikin alamomin da suke nuna ikon Allah akwai jiragen ruwa da suke yawo a bayan kasa a cikin teku Allah ya ce in ka gansu kaman manya-manyan duwatsu in ya sha Allah sai ya ce in ya ga dama yuskirin riha sai kun shiga cikin tekun Allah ya ce sai ya tsaye da iskar sai ya ce iskan ta bar motsi jirgin ya tsaya cak a tsakiyar ruwa fa yazlalna rawakida ala zahrihi sai su tsaya suna daskararru a bayan cikin teku inna fi zalika la'ayatin li kulli sabarin shakur Allah ya ce lallai a cikin haka akwai ayoyi ga dukkan mai haƙuri mai yawan godiya ma Allah Allah ya ce au yubiquhunna bima kasabu in Allah ya ga dama sai ya kifar da jirgin ruwan saboda abinda mutane suka aika suka aikata amma Allah ya ce wa yafu an kafir Allah yana yafiya yana kau da kai game da yawa daga cikin laifukan da kuke aikatawa kaga yanzu jirgi da zai tashi sama yayi yawo a sama daga Najeriya zuwa Niger daga Najeriya zuwa Saudi daga Najeriya zuwa Ingila zuwa London zuwa kaza babu wanda yake rike shi in ba Allah ba wannan iko ne na Allah da haka Allah ya ce awalam yarau ila tayri fawqahum safatin Allah yake cewa shin mutane ba za su kalli yadda tsuntsaye suke yawo a samansu suna shawagi a samansu ba suna baza fukafukansu wa ya suna kuma tattara fukafukansu su dunkule waje ɗaya ma yumsikuhunna babu wanda ya isa ya rike su illar rahman sai Allah mai rahama shi shi kadai innahu lallai shi Allah mai rahama bi kulli shay'in basir Allah mai iko ne mai gani ne bisa dukkan komai abinda muka faɗi daidai Allah shi bamu lada inda muka yi kuskure Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين